shafin yana yana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa musulmi ci gaba da karatunmu da muke a wannan lokaci mai albarka cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kan mu mance yau muna goma sha nawa goma ne ko goma ga watan rabiul awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da 444 bakwai kai bakwai ma bakwai ga watan rabiul awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da 444 wanda ya daidai da yau takwas takwas da rabiul awwal hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata duk da cewa har yanzu muna cikin kitabul at'ima yau za mu tashi kan babi na babu said wa zaba'i asali na said masdari ne tushe ne ana nihin at-tasyd da farauta kuma san cewa Allah madaukaki ya halattar da farauta a cikin alkur'ani mai girma a cikin ayoyi guda biyu fada Allah madaukaki da yace ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum warimahukum la yabluwannakum cewa Allah madaukaki na cewa ya ku wa'anda kuka yi imani tabbat sai Allah madaukaki ya jarraba ku da abinda za ku horauto wanda hannuwanku za su horauto da kuma masunanku ina wannan aya sai ta nuni kan halaccin farauta domin Allah maɗaukaki ya haramta a lokacin da za ku yi aikin hajji da zamanto ku yi farauta. Farauta ta namomin daji wanda suka zamanto a doron ƙasa banda kihi da abin da ya kama da haka. To wannan hani jarrabawa ne. Sannan aya ta biyu Allah maɗaukaki na cewa wama allamtum min aljawarihi mukallibi da abin da kuka karanta na dabbobi wanda suke kamo muku abin farauta wanda za su kamo ko su cira ko su yi farda ko su yi abin da ya kama da haka na wannan aya biyu sai ta yi wannan aya ita ma sai ta yi nuna cewa abin da kuka karan kuka koya mishi kuka ilmantar mishi farauta ku ba shi umarni ya tahi ku ba shi umarni ya dawo kuma idan ya kamo ba zai ci ba sai ya kawo muku ko ya tsare haku zo to wannan ya halitta malam ya bude wannan babi da wannan hadisi da yace an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi كل يوم قيراط متفق عليه mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata gare shi ya ce duk wanda ya riki wani kare sai ya kawo istithna'i ya toge ya hudda wani wasu nau'una na kar- karnuka wanda basa daga cikin abin da za a faɗi asalin abin kama a ce mani takhadha kalban untuqisa min ajrihi kulli yawmin qiratin illa kalbi mashiyatin aw saydin aw zar'in to sai aka gabatar da saboda mai saurare kai tamanin dukkan karnuka sai aka fara togewa banda kare na kiwo kiwon dabbobi aw saydin banda kare na farauta aw zar'in banda kare wanda zai yi tsaron gona untuqisa min ajrihi za a rage daga ladan shi kulle yaumin qirati kowace rana za a rage ladan shi matsayin girman qirati shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wani ah, hadisi na wanda ya zamanto ya bugawa aka binne ta ko kuma ya mata sallah ay- ay- ya raka ta aka binne iya da qirati guda biyu wanda ya mata sallah iya da qirati guda aka tambaye shi menene qirati yace matsayin dutsen Uhud girman dutsen Uhud kaga wannan akwai hadari game da mutum ya riki kare kawai dan dan gani ko dan gasa kawai baka da dukiyar da za da za da zai tsare barantana ka ce tsaro ne kai ba farauta kake zuwa ba kai ba dabobi gare ka da kiwo ba kawai dan gadara a ce kana da kare ka zo ka turke katon kare a gida wannan hadari ne ba karami ba domin a rishin amfanin da yake jawowa na da yawa da farko dai mala'ikun rahama ba sa shiga cikin gidan da ke da kare na idan kuma mala'ika ba zai shiga ba kaga kuma ai babu zancen alkhairi a ciki za ka samu wani alkhairi ba rantana ma ka tashi kai wata bauta wadda za ka bauta wa Allah maɗauki bugo da ƙari kuma ga ga tawayan lada ko da lokacin da za ka samu wasu malamai suka ce lada na gaba wanda zai zo ko kuma gaba ɗaya lada har na baya wasu suka ce a ladan da zai samu zuwa gaba na domin ta kai untukisa kuma sai aka yi malamai suka fidda karnuka wanda suka yi kiyasi da irin wannan karnuka kamar karnukan gadi banda na gona wanda za su ga- su yi gadin gida wanda za su karewa mutum dukiya na'am قال المؤلف رحمه الله وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga adi dan hatim wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ism- fadhkur isma Allah alaihi wannan ana bayanin masu farauta da karnuka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa adi dan hatim idan ka aika karanka fadhkur isma Allah alaihi to ka ambaci sunan Allah akan shi a lokacin da zaka shi shita shi zuwa abin da zaka shita to ka ce bismillah sannan ka shita shi fa in amsak fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahu idan ka same shi a raye abinda ka ya kama ma to ka yanka shi wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu fakul idan kuma ka riske shi ya kashe wannan abu amma bai ci ba to ka ci domin idan ya bar shi kai ya kamawa ba kan shi ba idan ya kama ya ci to ko da ka karantar da shi wannan ilimin nashi bai karantu ba inda ya karantu da bai ci ba to bai baya daga cikin jerin gwanin karnukan da ya halitta su kama abu ka ci domin ba a farauta da karan da ya zamanto jahili ne ka duba ka ga matsayi na ilimi ilimi yasa an bambanta kare ma wanda yake da ilimi da wanda baya da ilimi in ka koyawa karanka farauta ka ba shi umarni ya je ya kamo ya kamo in ka hana shi ya hannu in kuma ya kama ba ya ci ba shi ya halitta ka yi farauta da shi in ya kamo ko dare ko ba rai in ka yi basmilla za ka ci to amma in kare ya kama wani abu ya ci to wannan bai karantu da kyau ba wannan abu haramun ne ka ci shi shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce faqad qatala walam ya'kul minhu fakul in bai ci ba wani abu daga wannan abun farauta to kai ka ci wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu in ka samu karanka da wani kare daban wanda ba naka ba wa qad qatala fala ta'kul kuma ya riga ya kashe sun ya kashe abun farauta to kakkaci dan me fa innaka la tadri ayyuhuma qatala domin baka san ba wani kare ya kashe wannan kare domin naka ka ilmantar da shi wancan baka san ba an ilmantar da shi ko ba a ilmantar da shi naka ka yi basmilla kahin ka shita shi wancan baka san ba an yi basmilla kahin a shita shi ko ba a yi ba saboda ta ka tsantsan da kakkaje ka ci haram shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu fala ta'kul wa in ramaita bi sahmika fadhkur isma Allah ta'ala haka in zaka yi halbi da kibiya to ka ambaci sunan Allah madaukaki ka ce bismillah fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul in shaita idan abin da ka halba da kibiya ka kai basmalla ka neme shi ka rasa shi kai dai ka san ka same shi ya tashi ya tsere ka neme shi baka same shi ba sai dai da ka same shi daga baya ka same shi kuma kaga tasirin kibiyarka to ka ce a yi ne guda in kana so ka ɗauki wannan abin da ka halba ka ci ya halitta akwai wata ruwaya wadda ta zo har kusan kwana guda uku wata ruwaya ta zo har in bai yi tsami ba ka ci wa in wajattahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul idan ka same shi ya dirme cikin ruwa ya dirme a cikin ruwa to kakkace shi ya mutu kakkace domin baka sani ba nan ma kibiyarka ta kashe shi ko kuma ruwa ne ya kashe shi na muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma wannan lafazi na imam muslim ne قال المؤلف رحمه الله وعن عدي رضي الله تعالى عنه an samu wannan hadisi daga adi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saidil mi'rad yace na tambayi manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi game da farauta abin da ya zamanto mi'rad asalin shi sanda ce wadda akwai ƙarhe a ƙarshenta kamar mai ake ce mishi mashi wanda yake da wanda yake da ƙarhe wanda aka metsi ne shi ake cewa mi'rab kuma sai aka ba dukkan abin da ya zamanto nauyi gare shi ba tsini ba ya kashe shi ma ana ce mai mi'rab Adi radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da farauta da irin wannan sanda faqala idza asab idza asabta bi haddihi fakul idan da ka jeho wannan sanda mai tsinin mashi ka samu abin da ka halba ko ka jehwa da tsini ya mutu ka ci kenan wannan bai zamanto maukuza ba bai zamanto abin da aka buga da da da sanda ko da dutse ko abin da ya kama da haka na kaushu iya zuwa da ma'anar a wannan idan ka same shi ka halba in ya mutu ba ka ci ba amma ka samu abin da ka same shi da wannan sai ka wannan domin ya shiga cikin babi na abu mai nauyi ba da kai ba na'am kuma haka ya shiga da babi na bindiga na'am duk da cewa malamai suna bambantar da bindiga da kaushu domin bindiga banda nauyin ma akwai wuta gane ko na'am قال وإذا أصبت ب... وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وكيد فلا تأكل idan ka same shi da kwaɗin sandan faƙatala kuma ya kashe wannan abin da ka da kashewa fa innahu waqizun ay mawquzun ina abu ne wanda aka kashe shi da kwaɗi da bugu fala ta'kul to karkace to misali amma idan ka buga da kwaɗi ya kwaɗo kuma ka yanka to wannan ya zamanto abin da ka halba ka halba kamar yanzu dabba ce wadda mota za ta bige ka kama ka yanka wannan babu matsala ko kuma ka halbi wani abu da dutse ko kunku da kaushu ko abin da ya kamata haka ko da dutse ya faɗo da ran shi ka yanka ka yanka wannan babu matsala amma idan ya mutu to ya mutu ya mutu mushe ne ba bai halitta ba wa alaikum ko da ka bismillah domin misali ka ɗau sanda ka yi bismillah ka kama tumkiya ka yi ta bugu har ta mutu wannan ka ka ya zamanto ta zama musul ta shiga cikin babi na maukuza na ba bayan ka ba na'am قال رواه البخاري إمام البخاري يفتد عن حديث وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسحمك فغاب عنك فأدركته فقل ما لم ينتد رواية دنك مكي بياني أبايا mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka halbi wani abin halbi da kibiyarka a gaba an ka kuma wannan abu ya ɓace ma fa adraktahu ka riske shi fa kul malin yuntin ka ci inda bai yi wari ba akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wani hadisi وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce wasu mutane sun cewa manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi inna qauman ya'tuna na bil lahmi la nadri a dhukira smullahi alaihi amla wa qala sallallahu alaihi wa sallama sammullaha alaihi antum wa kulu tace an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane wasu mutane suna zo mu da nama ina a dahe ko a yanke la nadiri a zukira sumullahi alaihi am amla ba mu sani ba an ambaci sunan Allah a lokacin da za a yanka ko ba a ambata ba faƙala samullaha alaihi an tumokulu ko ku ambaci sunan Allah akan wannan abu nama sannan ku ci domin asali in ba wata hujja ba aka samu asalin musulmi alkhairi ba shari ba kuma asalin shi adalci ba munahuci ba sai in an samu sabanin haka na akan shi wannan kuma wata waya ta zo cewa mutanen nan sabon shiga musulunci ne ana tunanin anya sun san hukuncin yanka barantana su ambaci Allah ko ba su sani ba kuma a wannan babi sai ya shiga babi na ahlul kitab kirista da yahudawa aglabinsu bince ba suna ambatan Allah maɗaukaki amma saboda asalin imaninsu da Allah cewa suna shirka Allah maɗaukaki ya halattar da cin abin da abincinsu amma duk da haka nan iya da kyau ɗabi'a ta musulmi ko shi ya yanka wajen yanka in zai ci abinci zai ci bismillah kuma hakan ladabi ne na daga cikin ladabi na cin abinci qala rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma idan kana shaku naman da zaka ci wani irin yanka ne aka yi an ya ambaci Allah ko ba ambaci Allah kai sai ka ambaci Allah ka ci ka ci naman wannan قال المعلف رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقطع وتفقع عين متفق عليه واللفظ لمسلم ana an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mugaffal wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce lalle mazala wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya yi hani game da bale. Bale halbi ne wanda ake yi da tsakanin babban yatsa da wannan sababa ko sabaha manoniya. Bale ne wanda ake. Mutum ya ɗauki dutse haka ya bala. Wannan mazala sallallahu alaihi sallama ya yi hani game da shi. Kuma ya ambaci sababi don me. Kala innaha la tasidu saidan. batta farauto abin farauta da bale ka buge zomo ka kashe zomo ina ga ko fara da kyal zaka zaka kashe da bale in dai ba a kusa take ba wala tankau aduwan kuma batta rauna na miki ta ji mai ciwo ko ta kashe shi balma walakin naha tukassiru sin abinda take tana karya hakori ba mamaki mutum ya saki bakin shi kabala ta same shi ta karya mai hakuri ba mamaki abu ne mai sauki nam wa tafqa'u al-ayn kuma tafassa ido muttafaqun alayhi wa hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wallahu li muslim kuma wannan lafazi na imam muslim ku duba ku ga yanda shari'a musulunci take taka tsantsan da dukkan abin da ya zama to banna ne musamman ma abin da zai taba lahiya dare ba ta da amfani قال وعن ابن عدي رضي الله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا رواه مسلم عبد الله بن عباس وان da yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace la tattakhidhu shay'an fihi ruhu garadan ku riƙi wani abin da yake da rayuwa rai ku ɗauke shi kama hadafi abin da za ku gwada iya halbinku ko kuma ku gwada sihirinku galiban yanzu me ake yi masu neman maganin bindiga dare ake ko kaza ko ta akuya za a sa a zo a gwada a bindiga wannan tana maganin bindiga wannan sihirin wannan na bindiga iyaye ko bayyaye domin sihiri ne ko ko kuma a kawai mutane su zo su gwada iya halbin su samu su zawa su zo su gwada halbi iya halbi a sa wata kaza ko dan akuya a zo a gwada zala sallallahu alaihi wasallama yayi hani gaba da haka domin wahaltar da rai ne akan abin da baya da amfani in iya halbi ne ba sai ka sa abu mai rai ba duk abin da ka sa za ka iya gwadawa halbi a kan shi ba sai mai rai ba kuma ka duba ka ga hallo nan yadda musulunci yake taka tsantsar da rayuka ko da rai ba a ci ba rai inda rai ne bai halitta ba mutum ya kashe shi ba tare da wata illa ba قال رواه مسلم إمام مسلم افتد حديث وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذهبت ذبحت شاة بحجر فسئل عن النبي فسئل النبي فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها an samu wannan hadisi daga Ka'ab dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi wata mace ta yanka akuya da dutse aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da halaccin hakanan fa aka fa amara bi akliha yayi umarni a ci wannan akuya nan da abin da yake da kaihi babu laihi a yanka da shi abin da ba a so wajen yanka ya zamanto abin da ka yanka ba da kai domin ya zo daga cikin kyautatawa idan za ka yanka a wani abin yanka to ka wasa abin da za ka yanka da shi. Faiza kataltun fa'asinu, faiza zabahtun fa'asinu zibaha. Na wali hidda aha dukkan shafarata, wali rih zabi hatawo. Nan ba sai wuka ba kadai. Aga wannan ya samu babu laihi talkashiya kana da abin ka kama tsuntsuwa ba ka da wani abin da za ka yanka, ka yanka da talkashiya. Domin haka an saba yankawa a daji kaje halbi babu wannan a nemi talkajiya a yanka da yanka kuma wannan hallau na nuni akan halaccin yankan mata a samu su tari a nan al'ada ta kasance ba a karantar da mutane ba mata suna iya yanka babu bambanci tsakanin yankan namiji da yankan mace inda tana da jarumtar da za ta ga jini ta yi haƙuri da shi to ta yanka ba sai ta hudu elkazarta ɗaya-ɗaya ba an kaiwa balar ya kai za ta mutu a kayama kuma a ƙare a bashi kai da ƙahuwa ɗaliban haka ne da yanzu kuma ba a bada da ne ba ake wannan da ka'ida ne in kaza nawa ka yanka malar ya yanka kaza nawa sai a kawo mai kawunanta da ƙahuwan kuma ka duba ka wai a rasa abin da za a ba malar sai kai da ƙahuwa kuma shi ya yanka to yanzu kuma ba da ma ba a yi ba a ba shi kone to asalan ya halitta mace ta yanka ba wai kaza ko raƙumi in ta iya ya halitta ta yanka babu bambanci za ta yi basmala ne kawai ta yi kabbara ta dirsa ta wuka a taushe mata ta yanka ko menene Allahu a'lam قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه an samu wani hadisi daga rafi da khadiji wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya ce ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وقل dukkan abin da ya zub da jini ina nan har dutse ya shiga da abin da za ka zayanka ya dai zub da jini kuma aka ambaci suna Allah a lokacin da za a yanka fakul tokaci amman wa laisa sin banda haƙori banda yankan yara wani lokaci in ta gagara kawai haƙuri ake sa a tisga ko harci banda sin wa zufur banda harce haka shi ma in ta gagara har harce ake sa a tisge a yanka tsuntsuwa da shi a banda shi sai ta mutu wa amma sinu fa azmun shi dai haƙori ƙashi ne ba a yanka da ƙashi wa amma zufur fa mudal habasha su kuma wannan yanka da harce wuka ce ta mutanen habasha kuma a lokacin na habasha krista ne ƙasar krista ce tafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kenan kuma bayan wannan abubuwa guda biyu to duk abin da zaka garza ka zub da jini ya halitta kai yanka da shi قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سامونا ديسي دقى جابر بن عبد الله وأن يردع الله تكار تبتا أغريس قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا وزال صلى الله عليه وسلم يتي ياي حني قمد أكشي وانا أبن دبوبي كسا باين كابا رواه مسلم imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa an shaddad bin aus radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga shaddad dan aus wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ga hadisin nan ma da muke nema da zuma kawo fa idza qataltum fa ahsinul qitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته مزالة صلى الله عليه وسلم يتي كما عند شداد دم عوس يتي مزالة صلى الله عليه وسلم يتي idan lalle Allah madaukaki ya wajabta kyautatawa a cikin kowane duk abin da za ka yi to ya zamanto akwai kyautatawa a cikin shi faiza qataltum sai ɗauki misalai na abin da ya zamanto nau'i ne na kyautatawa shine yanka amma kuma ya ambace shi da kisa faiza qataltum fa ahsinul qitla afwan kisa kashewa misali haddi da za a wa mutum Allah maɗaukaki ya yi umarni idan mutum ya aika aika aikar da za a iya mai haddi to wajen haddi ka a mai mugun mugun kisa a kyautata kis- kishi da za a kisa wannan da za a mashi haddi da za a mashi hakanan kuma wa idza zabahtum fa ahsinu dhibha idan kuma kun tashi yanka wani abu to ku kyautata yankawa shine yanda za ku kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafarata dayan ku ya wasa wukashi wasawa zamanto ta wasu da zaran ya kama abin da zai yanka ya dora kawai dandanan zai yanke kai ya samu da kusa sauka ya ta goga gigar gigar gigar da kyat ta samu ta yanka rabi yanka rabi bu- rabi tisga haka nan dai abu ya ya- ran ran abu ya huta wannan babu zancen kyautata babu tausayi a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wal yurih dhabihatahu ya futar da abin yankan shi da gaugawa in ba dan abin da Allah madaukaki ya halitta ba kama abu kana goga mai wuka kana gani iya halba halbe zub da jini abu ne mai girma to amma ba dan halacci na Allah ba to amma duk da haka nan an so ya zamanto abin akwai nau'i na tausayi na kyautatawa a ciki qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu Kala an samu wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da abinci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace zakatul jinin zakatu ummi yanka na ɗan tayi na ciki to yankan mahaifiyar shi rawahu ahmad wa sahahu ibn hibban imam ahmad ya fitar da wannan hadisi kuma ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi na'am qala ai idza na'am, taliki kan takhriji kan wannan hadisi qala rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wa ibn hibban da ibn hibban wa sahahu shaykh al-albani rahimahullah fi irwa'il ghalil kuma haka na a cikin mishkat ina hadisi ne ingantacce idan aka yanka dabba wadda take da ciki to abin da yake cikinta ba sai an yanka shi ba yankanta shine yankan shi yankan yankan dabban ko yankan uwar shi shine yankan shi na'am a ana ci dan tayi kawai in dai dan tayi ne ana ci shi in ka iya نعم آه، أي قال إذا ذبحت أمه أمه وخرج من بطنها ميتا فكأنما مات مذبوحا بذبح أمه ne ce idan aka yanka uwarshi ya huto a mace to kai ka ce yankan wannan uwarshi shine yankan shi yankan uwarshi shine yankan shi na'am Na'am. Amma kaga mu galiban mutane ba sa cin ɗanta. Ana ci. Gaskiya mu dai nan galiban ba a ci. Aglabi. Musamman ma in bai zama ba dabba ba wadda ga ta ƙarara ana gani. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سامونا حديث دقى عبد الله بن عباس وان دير الله تكار تبتا أغريش أغريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنت للي النبو أن سيرا دا أمان شاء الله سكار تبتا أغريش المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق وأخرجه عبد الرزاق بس- بإسناد صحيح إلا ابن عباس موقوفا إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر ورجالهم موثوقون an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce annabi wanda tsirayen Allah da amincin tabbata gare shi ce musulmi ya ishi sunan shi musulmi idan ya mance yayi bismillah wajen yanka ya mance biyi ba to in zai ci in zai ci abinci abin yankan yayi bismillah wannan hadisi Imam Darqutni ya fitar da shi sai dai matsalar iya da akwai cikin isnadin shi akwai wani rawi wanda iya da rauni cikin harda wajen bangaren harda kuma hallo a cikin isnadin shi akwai wani rawi wanda ake ce mai Muhammad bin Yazid dan Sinan kuma shi bangaren harda hallo da'iful hibs hallo bangaren harda iya da rauni Imam Abdurrazzaq ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce har zuwa wajen Abdullahi dan Abbas sai dai kuma mawkufi ne bai dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da wani hadisi wanda ya mara mai baya daga ruwaya ta Abu Daud a cikin marasilikin shi da lafazin zabihatul muslim halal yankan musulmi halak ne zakara zakara smallahi alaiha am lam yadhkur ya ambaci sunan Allah a wajen yankan wannan ko bai ambata ba akwai mun ga dai na farko hadisi ne da'ifi ko ranar ruwaya kala rawahu abu dawud wal fi marasil wa da'afahu shaykh al-imam al-albani fi a cikin irwa al-ghali mai subul salam ya ce hadhihi al-ahadith la taqum ma salaf min al-ahadith dala ala wujubi at-tasmiya mutlaqan wannan hadisai da aka ambata na baya bassa zama hujja su tsaya gaban hadisan da suka zamanto hadisai ne ingantattu na ambata basmala gaba daya illa annaha taj'al tarkal akl malami sami alaiha min babi atawarra na tana barin dai tana zance akan barin basm yin basmala yin basmala babi ne na tsantsani akan shi ina ga muna iya tsayawa kan wannan babi a nan mudi a nan da ya cikin wannan bugo ya kare mun karance su ne abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kusure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله
yanzu mutum in ya raba su kamar da yake